muta'azzauna muhtasabu za ka same su ana cutar da su muhtabasu kuma sai kaga an an katange su an takura musu saboda baki sun zo an gayyace su sun ci abinci bayan sun gama cin abinci makin su tashi su tafi a'a sai kuma shi kenan sai su zo su gama su su fira wani zubin za ka kila tsakanin kicin din da ɗakin matar gidan kuma ga ta mace ce wacce take mai tsara musulunci sai ga kila daga ɗakin ta za ta shiga ta shiga kicin ko daga ɗakin ta za ta shiga bayi su kuma ga sun zo sun zauna sun yi kane kane a cikin gidan bayan an gama ciyar da su an gayyace su cin abinci maimakon su tashi su tafi sai su kafa fira to sai ya zama sun cutar da ita matar gida in mata ɗaya ce in ma ba mata ɗaya ba ce dai haka za su cutar da ita wal aziyafu maduna fi hadisihim kuma sai ka ga bakin kawai sun zarce sun ci gaba da hirarsu ba su damu ba wa fi samarihim da kuma dai firarrakin su da suke na dare la yash'u ba tare da sun damu da cutar wadda za su yi ma mutanen gidan ba wa fil adabi islamiyyi lalle a cikin ladabin musulunci ghana'un akwai wadatarwa wa kafa'un akwai isarwa li kulli halati a kowane yanayi idan aka tsara ladabin musulunci to musulunci zai wadatar da mai gidan kuma ya wadatar da matar gidan ko matan gidan sannan ya wadatar da su waɗanda aka gayyato su ba wanda zai shiga cikin cutuwa in aka tsara ladabi na musulunci لو كنا نأخذ بهذا الأدب الإلهي القويم da a ce muna riko da wannan ladabin na Allah madaukakin sarki da ya mana a cikin littafin sa mai sarki alqawim kuma ladabi wanda ya kasance mai karfi to ba za a samu wata damuwa ba la waɗanda aka gayyato almad'uun wala shi ne gai masu gayyata wato su addu'atu din wanda suka gayyatar sannan wala mutanen gidan duk ba wanda zai cutu summa tuqarribu al-ayatu daga nan kuma bayan wancan ladabin na shiga gida a ci abinci aya ta tabbatar mana da alhijaba baina nisa'in nabi sallama war rija kariya da shamaki da katanga da aka sa tsakanin matan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da kuma mazaje kar ya zama mazaje suna cakuɗe ɗiniya da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna shiga gidan manzon sama yadda suka ga dama shine sai yanko ayar sai ya ce gashi nan Allah na cewa wa idza sa'altumuhunna mata'an idan za ku tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wani abu fas'aluhunna min wara hijab to ku tambaye su ta bayan fage ku tambaye su ta bayan fage a tsakanin ku da su ya zama akwai shamaki ka kawai shikenan mutum ya afka ya shiga a'a ya tambaya sannan وتقرر سنة كما وانا آية من درجة تبتر منا أن هذا الحجاب أطهر لقلوب الجميع ita wannan ayar mai tsarki ita ce tafi zama tsarki ga dukkan wannan ladabin shine yafi zama tsarki shi hijabi shine yafi zama tsarki li qulubil jami ga zuciyar zukatan kowa da su mazan da matan shi yasa masu so masu so ya zama an mai da buyutul musulmi na an takuna maftuhatan gidajen musulmai kawai su zama a buɗe wannan tunani ne mara kyau tunani ne mummuna masu tunanin matan musulmai su fito kawai su rika tabar su su rika shigar da suka ga dama wannan wannan wannan ci baya ne ci baya ne kuma matan da ake gayyata su ake ziga ziga su su yi haka ba su fahimci ba su fahimci tsaron da ake musu ai an sha buga misali wani limani a ƙasar australia shekarun baya kila za ku taɓa tunowa ya taɓa yin wata hudu ba yi magana kan dalilan da suka sa fyaɗe ya zama ya yaɗu a irin waɗannan ƙasashen nasu ya ce ya buga misali yake cewa kamar kare ne ya ga nama a buɗe sai ka hana shi ci idan kare ya ga an ban nama a buɗe ba a rufe shi ba ka taɓa jin an ce furi ba abin nan kare ya buɗe firish ya saci nama ka taɓa ji ya buɗe firish ya ya ɗau nama ya ci duk karen da ka duk naman da kare ya ci to a fili ya ci to shine da ya wannan hudubar kungiyoyi masu kare rajin haƙƙin mata masu rajin kare haƙƙin mata suka yi masa ta wai ya ya ya ba da dama ya zuga mutanen da suke refin masu masu fyaɗe su ci gaba da yake wanda babu adalci a cikin wannan hukunci ai ya faɗi waƙiyin abin da ke faruwa ne kuma me yasa a ƙasashen da akwai hijabi ake nisba ta ta ta fyaɗe tana ƙaranci nisba ta fyaɗe tana ƙaranci kuma idan aka yi za ka ji abin ya girmama sosai amma inda ya zama kawai an bar mata su fito yadda suka ga dama to kullum lissafin abin da ke faruwa na fyaɗe ba za a iya lissafa shi ba Allah shi kyauta to shi yasa Allah ce zalika aqharu liqulubikum wa qulubihin yin hijabi tsakanin maza da mata to shine zai sa ya zama tsarki ga su mazan a zukatansu kuma ya zama tsarki ga su mata fala yaqul ahadun ghayra ma qala Allah mala yace kada wani ya sake ya faɗi abin da ba shi Allah ya faɗi ba la yaqul ahadun inna al-ikhtilata kada wani ya ce cakuɗe ɗaya ne tsakanin maza da mata wa izalatal hududi da kuma kauda shamakin da ke tsakanin maza da mata wa tarakhusa fil hadisi kuma ya zama kawai an bada an sauƙaƙa an yi sakwa-sakwa a game da yin firarraki wal liqa'i da kuma haduwa wal julusi da zama wal musharakati bainal jinsaini da kuma yin tarayya a tsakanin jinsi guda biyu na maza da mata asharu lil qulub kada wani ya ce wannan shine zai sa tsarkin zuciya akwai wasu daga cikin masu masu masu lalatattu waɗanda suke da irin tunani na ƙasashen turai na taɓa karantawa a cikin wani yana ce wani littafin wani daga cikin irin yana cewa ai tun daga ma nazir to a rika haɗa yara maza da mata a waje ɗaya sai su saba idan aka sa namiji da mace suna zama waje da shi kenan sai ta saba da shi ya saba da ita abinda ake tsammani na wai ya ji sha'awarta zai koma ma baya jin sha'awarta kaga tambayar da zaka musu ita ce yaushe ne saboda haduwar mayan karfe da karfe suka zama sai suka saba ko shi kenan ko da an sa mayan karfe a cikin karfe shi kenan sai ya zama ba zai kama shi ba to siffar yadda yadda yadda yadda dan yadda namiji yake da mace kamar siffar mayan karfe ne da karfe magana isu da karfe haka zaka ga suna neman su cakke juna su haɗe to shi yasa Allah madaukakin sarki ya raba kowa aka sa shi ya tsaya a haddinsa aka sa iyaka aka sa dokoki wa aqul dhama'in kuma kada wani ya sake ya ce wai haɗa mata da cakuɗeɗeniya tsakaninsu da maza shine zai sa ya zama mazan da matan dukkanin sun zama suna da iska su zama suna da kamewa wanda duk yake karanta yake kallon yake bibiya abin da ke faruwa a duniya zai ga abin da yake faruwa a yau wa a'wanu ala tasrifil garizati al-maqbuta sannan kuma wai wannan ne shine zai fi taimako ala tasrifil garizati al-maqbuta wajen kauda al-gariza sha'awa mai karfi al-maqbuta al-maqbuta wadda ta kasance an bige ta da karfi wadda karfinta ya taso kuma sai aka bige ta ala ish'aril jinsaini bil adadi wa tarqiqi al-mashaa'ir was suluk fiye da ajiyar da su jinsi biyun su ji suna da ladabi wa tarqiqil mashaa'ir was suluk da kuma sassauta musu abin nan sassauta al mashaa'ir jin sha'awa a zuciyarsu was suluk da kuma tsarin rayuwa ila akhir ma yaquluhu nafarun min khalqillahi dhi'at al ma'azil al juhali al mahjubi da dai maganganu ba irin waɗannan ba wanda za ka samu su daga cikin halittun Allah mutane suna faɗi wanda su abdi'af ne masu rauni ne a tunani almahajir kuma walakantattu ne su aljuhali kuma jahilai almahjubina kuma waɗanda aka katange su daga fahimta alƙur'ani da sunna haka za ka ji suna faɗa ya kawai a kyale in aka haɗa mata da maza ana cakuɗi ɗaniya to kowa ma zai daina sha'awar wani wani ba zai rika jin yana sha'awar wani a zuciyarsa ba akwai shaidan da na taba gani ma yana buga misali yana cewa me yasa in an je Saudi Arabia sai ai dawafi tsakanin maza da mata ba a jin komai kaga wannan wannan wannan wannan lalacewa tunani ce la yaqul ahadun shay'an min hada mal yace kada wani ya sake faɗi yin waɗannan maganganun wallahu yaqulu alhali Allah yana faɗi yana cewa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin zalika athabu liqulubikum wa qulubihim Allah ya faɗi wannan sannan wani kuma yanzu yana kawo wasu wai wai wai wai wai wai wai masalih yana ganin waɗannan masalih ɗin wai su ne za a sa su su sa ya zama namiji bai sha'awar mace mace kuma ba ta sha'awar namiji ba shi ba shi bane wal waqi'ul amaliyyu waqi'i a aikace abinda ke faruwa a aikace al malmusu wanda kowa gashi nan zai iya tabawa ya ga wannan waqi'in abinda ke faruwa ya hatifu bi sidqillah yana magana da ƙarfi yana faɗin cewa Allah ya gaskiya in an ce alhatfu shine a yi magana ba a san wanda ya yi ta ba wa kadhibil mudda'ina sannan kuma yana ƙaryata waɗanda suke kiran ƙarya suke faɗin gaira ma ya ƙulun mahu saɓanin abin da Allah ya faɗa waƙe والتجارب المعروبة اليوم سننكم غوغيا ود أكبجرو دا إتا يوم في العالم الدنيا gabaki daya musaddiqatul lima naqul wannan tajarib din gogayyan na gaskata abinda muke faɗi ka je ka je kasashen kasashen turai ka ga yadda suke wannan nake ba da labari a wajen karatu na karanta kwa wani yaro dan kasar rasha wata yarinya ya kasar rasha shekarun ta goma sha uku kasar rasha dai wannan rasha dai kasar moscow yan shekara goma sha uku aka aka bincika aka ganta tana da ciki ya shekara goma sha uku da aka zo ana bincikenta sai ta ce ai ga shi wani boyfriend ɗinta shekarun shi goma shi kuma shi ya mata ciki aka yi fira da ita a gidan talabijin ɗin masu na ƙasa ana fira da ita tana ba da labar ana mata tambayoyi 'yan jarida suna fira da ita a rufe mata fuskarta ana mata magana tana cewa sun fara soyayya shi da ita daga nan shi kenan sai suka fara biya ma junansu bukata ta sha'awa shine har ta zama ta ɗau ciki ta shekara goma sha uku duniyar da ke cewa kaɗan shekara ka a ƙaurar da ya shekara goma sha takwas ka a aurar da ya shekara sha bakwai sai ta kai shekara sha takwas dole to gashi a ƙasar masu to kaga wannan wani me ya ja wannan ba wannan ikhtilatin ba sannan la tas'al wa la tabhas a game da abubuwan da suke faruwa a makarantu na gaba da sakandire sakamakon ikhtilati da ake da shi wannan la tas'al kan ma kai tambaya kai in kai tambaya jinin ka hawa zai وهي في البلاد التي بلغ الاختلاط الحر فيها أقصاه إن ولا لا تدأكي تامو ta fi bayyana a garuruwan da suka kasance akwai al-ikhtilatul hur ta kuɗe ɗaniya kawai mai yanci kawai da a haɗe namiji da mace ba bambanci wanda ya kai a ƙasafu ya kai matuƙarsa azharu fi hada ya fi bayyana in waɗannan garuruwa wa aqfa'u min kulli dalili kuma shi yafi yanke hujja a game da kowane dalili da zaka kawo ka je ka bincika ka ga nisba kaga adadin abin da ke faruwa na fada'ih jinsiyya da suke faruwa a cikin waɗannan ƙasashen shine sai ya ce wa amrika awwalu hadhihi albilad amerika ita ce farkon garin da zaka fara lissafawa in zaka yi bayani akai su ne su ne suke da su ne suke da hollywood duk abin da mutum yake son ya yi to idan ya je wannan garin to hollywood zai hole yadda kaji an faɗi da turanci aka ce hollywood to holewa ake yi a duk wani saban Allah da ka sani na ƙarshe to idan ka tafi a shek aizul qarani hafizahullah lokacin da ya je america wajen ya je america wajen 80s suka tafi suka tafi suka tafi a wata rihla haka aka tafi ta malamai da shi da irin sa shekul furasan su salman auda waɗannan dai sa'o'in nasu waɗannan malaman saudi arabia waɗanda ake ce musu shababu sahwa a wancan lokacin yanzu kowannen su ya kai shekara 60 60 da wani abu to lokacin da suka je ya dawo da ya dawo yi wata yi wata yi wata yi wata muhazara qayyima ya sa mata suna amrikan lati ra'aitu duk da cewa ya ya fa'idanci da magana shi sai da kutub na domin sai da kutub shi ma da ya je america yayi amrikan lati ra'aitu shi wanda yake wannan magana sai da kutub mai fi zilalil qur'an da wannan malamin ya kawo maganarsa daga littafin sa fi zilalil qur'an to shi ma ya je america tun a wancan lokacin tunda shi ya mutu 1960 da wani abu ne aka kashe shi tun a wancan lokacin farko-farkon 60s 1960 to shi kuma aibul karni ya je america 1980 da wani abu suka ji ta ga labaran da yake ba da a cikin garuruwan da suka je har da wannan garin da hollywood din yake inda los angeles ɗaya daga cikin kuma kuma birni ne da duk wani arziki da ka sani da can gari Allah ya zuba shi a gaba ayatul karni yana bada labarin yana cewa bishiyoyi za ka samu bishiya ta tafi tsawonta kawai ga ta kuma ba ta faduwa yace fi biladin kafara ahluha bi an'unillah ka gani suna da wannan to ka je america zaka wannan shine na farko allati ata ikhtilatu fiha absha'at sima wanda ikhtilafi cakuɗe ne ya tsakanin mata da maza ya ba da abu sha'asima mafi munin ƴaƴan sakamako cakuɗe ne ya tsakanin maza da mata kai ita america ma har shugaban ƙasar ta sai da ya faru da shi labarin monica lewiski monica lewiski da da clinton an shahararren labari kuma ta zo tana ba da labarin faza'i munanan abubuwa wanda daga baya suka mai da kasashen duniya suka zama dirama aka yi aka ta dirama a matsayin wai ya sauka daga shugabancin kasa karshe daga baya ce duk abin da ta ce yayi yayi shikenan yana neman gafara yan kasa shikenan sai aka ci gaba da kuma magana ya ci gaba da mulkin sa har sai da shekara takwas ka su duk waɗannan abubuwan ga nan suna faruwa so daga cakuɗe ɗaya a tsakanin maza da mata ba abin da yake haifarwa sai sharri da bala'i abin da yake alkhairi shine maza su zama suna wajen su mata kuma su zama suna wajen su amma a cakuɗe a haɗe tsakanin maza da mata namiji na gogayya da mace mace tana gogayya da namiji to wannan ba ba a tsarin musulunci ake da shi ba ga abin da qur'ani ya faɗa mana wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalika atharu liqulubikum wa qulubihin kuma aka aiki da wannan tsarin za a ga sakamakon da za a samu Allah shirye mu Allah madaukakin sarki ya tsare mu wallahu a'lam